نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا بيار وتا المحر وتا سفر shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka littafin al-kaba'ir wallafar babban malami a sheik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya wuce mun fara karatu ne a cikin alkabiratul ashira kabira ta goma wacce ita ce azzina mun yi bayani game da ayoyi da malam ya fara kawa malam ya kawo mana ayoyi ne guda uku wanda kuma duk mun karanta su insha Allah ta'ala za mu tashi daidai gabar da malaki cewa qalal ulama'u malamai suka ce hadha azabu zaniyati waz-zani fi dunya wannan ita ce azabar da za a yi wa mazinaci namiji da mazinaci mace a duniya ma'ana ya ɗora wannan magana ne bayan ya kawo waccan aya ta cikin suratul nur ko az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تبان يا كوانا آية لشيني كي تسمنا wannan ita ce azabar da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta a yi wa namiji da mace idan suka yi zina fi duniya a duniya idza kana azbaini idan da namijin da macen su su biyun sun kasance gwagware ne abinda ake nufi shine waɗanda ba su taɓa yin aure ba kenan shine azabar da za a yi musu abinda wannan ayar ta gaya mana shine za a yi musu me bulala ɗari da me kuma wata garibu am da kuma kullewa ta shekara guda shine abin da za a yi kowa daga cikinsu ba bulala ɗari kawai ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ƙara da cewa za a yi musu bulala ɗari ne da kuma a kulle su tsawon shekara guda da abin da ake shine sai a kori mutum daga garin ya tafi can wani waje can wani kawai ya je shekara ɗaya a can kada ya dawo ba zai ga iyalinsa ba ba zai ga danginsa ba ba zai ga duk wasu wanda suke makusantansa ba wannan hukuma ce da za a masa to amma daga baya da aka yi gidajen kurkuku inda ake iya ajiye mutane a sakaye su to shikenan sai a ɗauki mutum a ajiye shi shekara guda a wajen bayan an masa bulala ɗari wannan shine abin da za a yi mutumin da ya zina namiji da mace idan ba su taɓa aure ba aka kuma samu shaidu tabbatattu a kansu shine sharaɗin yan uwa aka samu shaidu tabbatattu a kansu me shaidar shine shaidar mutane guda nawa guda hudu ko guda hudu kuma kowanne ya ba da shaida akan ya gansu suna aikata alfasha kamar turmi a cikin tabarya shine ka'idar malamai suka ce idan da mutum uku za su zo su ba da shaida mutum ɗaya zo ce bai gani ba to mutum uku nan dukkaninsu za a musu bulala kazafi gaba ɗayansu sai su shiga cikin wallazi ne yarmunal muhsanati ko ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا shi mutum ɗaya ya tsira wanda ya ce bai gani ba su ko mutum ukun nan tunda sun ba da shaida akan abin da babu tabbas a kansa to sai a kwantar da su a musu bulala tamanin tamanin sannan ba za a ƙara karɓar shaidarsu ba sannan kuma daga lokacin shari'a za ta yi riƙe musu kallon fasikai ne su wannan hukunci ukun Allah maɗaukakin sarki ta tara a kansu saboda haka shi sa zaka ga kama zina kama zina abu ne mai wahala har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama rayuwarsa ya gama ba a taba kama ba a taba kama mazinaci ya zo ba a taba kama ba a taba kama mazinaci da irin wannan sigar na mutum hudu ba sai dai kirari kawai zamu zo mu ji insha Allah ta'ala akwai wanda suka yi kirari aka yi musu aka yi musu haddi amma dai a ce an kama su wannan ba a taba samu ba malai ce ai غير متزوجين ko غير متزوجي idan ya kasance gagware ne ba masu aure ba fa in kana mutazawwijaini idan ko sun kasance su su biyun da namijin da macen masu aure ne aw qad tazawwaja walau marratan fil umri ko kuma sun taba yin aure ko da sau ɗaya ne a rayuwarsu ma'ana wancan ko yayi ikirari ko kuma a'a a lokacin da aka kama shi ba shi da aure amma kafin lokacin ya taɓa yin aure idan mace ce sai a ce bazawara ce ko in namiji ne fa bazawari kenan ko akwai namiji bazawari ne dama to wanda ya taɓa yin aure kenan to idan sai kasance haka ko da sau ɗaya mutum ya aure a rayuwarsa fa innahuma haƙiƙa su su biyun yurjimani bil hijarati za a jefe su ne da duwatsu ila ayya muta har sai sun mutu saboda haka za a samu dutse ne a ta jifan su sai sun mutu malamai sun kawo hanyoyi mabambanta juna ta hanyar da ya kamata a jefe su wasu malamai suka ce a rami a sa su a ciki a ta jifan sai sun rasu wasu suka ce a'a a kyale su kawai za a yi a bar su kawai a ta jifan su eh a sa su a wani waje haka inda ba za su iya guduwa ba a ta jifan sai sun rasu wasu kuma suka ce kawai a kyale sai suna gudu ana bin su ana jifa sai sun mutu to duk wanda aka yi dai in dai da jifa ne yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jefe eh amma dai ba rami aka yi ba kawai kyale su aka yi aka ta jifan sai da suka rasu wannan shine abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata a lokacin rayuwarsa malaita kazalika sabata fi sunnati anin nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin da malam ya faɗa haka ne ya tabbata a cikin sunna daga annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ma'ana idan namiji da mace sun taba aure aka kama su sai a jefe su malam ce fa in lam yastawfil qisas minhuma idan ba a samu damar aiwatar da cika musu kisasin da ya kamata a musu a nan duniya ba sakamakon suna da daurin gindi sakamakon ba a gansu ba sun yi sun sha ba yi musu kisasi ba sun tafi da abin lahira ba su kuma tuba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansu ba fi duniya a nan duniya wa mata suka mutu min gai taubatin ba tare da tuba ba bala ce fa inna huma to waɗannan mutane guda biyu namijin da macen gaba ɗayansu yu'azzabani fin nari bi siyatin min nari za a yi musu wata irin azaba a cikin wutar jahannama bayan an sa su a cikinta da wasu bulalai wasu bulalai kamar yadda zamu zo mu ji bulalai ne na karfe da za a rinka dukansu da shi to yan uwa anan wajen bayanin da ya kamata a yi shine ayar da take a hukuncin da ke bayani akan a yi bulala ga namiji da mace wanda ba su taɓa yin aure ba nassi ne na alƙur'ani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nuri ayar da muka gabatar lokacin da zamu fara karatu to amma bayani akan idan mutum ya yi zina ba shi da aure ko kuma mai aure a jefe shi wannan ba za ka same shi a cikin alkur'ani yanzu ba haka ne na san tun daga suratul baqara har zuwa suratul nasi babu ayar da za ka karanta ta yi maka bayani akan idan ka kama namiji da mace masu aure suna zina a jefe su ko da akwai ina alarammomi babu to ina aka same ta shine aya ce da a cikin alkur'ani amma an shafe ta shi ne abinda malamai suke cewa annasikh wal mansukh shi annasikh wal mansukh wani a ilimi ne da malamai sukan sa shi a cikin da yawa daga cikin fannoni na ilimi yakan shiga cikin ilimin ulumul qur'an yakan shiga cikin ilimin usul fiqh yakan kuma shiga cikin musalal hadis duk zaka samu nasikh wal mansukh a cikin waɗannan abubuwa abinda ake nufi da nasikh wal mansukh shine a kawo wani hukunci sai a zo da wani hukuncin ya soke na farkon na biyun kuma ya tabbata ma nan min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha Allah madaukakin sarki ce ma nan min ayatin aw nunsiha ba za mu sauke ko kuma mu goge wata aya ba aw nunsiha ko mu mantar da ita mu sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya manta ta gaba daya ba za mu yi haka ba face sai mun zo da wacce take irinta ko ta fita alkhairi ɗan uwa an fahimta wannan shine asal wannan shine asali na ilimin na ilimin nasikh wal mansukh a cikin alqur'ani to nasikh wal mansukh na cikin alqur'ani kala uku ne akwai ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu akwai ma nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu akwai ma nusikha hukmuhu wa lafzuhu ina fatan fahimta yan uwa akwai abin da Allah madaukakin sarki ya shafe hukuncinsa ne amma lafazinsa yana nan a cikin alkur'ani wannan kuma su suka fi yawa shine mafi yawa eh abin da Allah madaukakin sarki hukuncinsa ya shafe shi ba a amfani da shi yanzu amma kuma kullum in kana karanta alkur'ani kana bi ta kansa ka wuce ka karanta shi kuma ka samu lada a lokacin da kake karanta shi kamar me kamar ta kaba ga matar da mijinta ya rasu farkon hukunci abinda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin alƙur'ani shine duk matar da mijinta ya rasu za ta yi shekara ɗaya tana ta kaba ne shekara ɗaya cir sai Allah maɗaukakin sarki ya soke shi da me da wata hudu da kwana goma wallazina yutawaffawna aka ne ko والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج شكرا لا سي الله من أكون سركي سوكي وأنه كنتم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كذلك قال لك تكتشفين أن سوكي بذلك أنت ba za ka tsallake ta ba amma hukuncin ta yana nan ne baya nan an daina amfani da shi yan wannan fata an fahimta kun ga wace aya ce mansuha wace ce nasiha mansuha ita ce wacce na karanta yanzu wasiyatan li azwajin ta shekara da ita ce aka sauke ta ko aka share ta wace ce nasiha ta tabbata ita ce arba'atu ashhurin wa ashara wa ashara to wannan shine ɗaya daga cikin misalan ayoyin da akan sauke hukuncinsu amma lafazin su yana nan sannan akwai ayoyin kuma da zaka ga shi lafazin shi aka sauke amma hukuncin kuma yana nan kaga aka si kenan ko aka sun wannan misali ita ce wannan ayar ko kuma wannan hukuncin da muke bayani a kansa mazinaci mai aure namiji da mazinaciya mai aure mace idan suke aure a jefe su har sai sun mutu wannan da akwai ayar a cikin alkur'ani yan ana karantawa amma sai Allah madaukakin sarki ya goge ya shafe lafazin amma hukunci na nan tabbatacce hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawuda da ibn hibban musnad imam ahmad shi ma ya fitar da shi hadisi ne na sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda zan karanta mana hadisin dan ku je da yake sayyidina Umar ne yake cewa wata rana akan minbar ya qulu amirul mu'minin Umar bin al-Khattabi ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina Umar ya tashi akan minbarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wa mutane khutba yana jan hankalinsu ga abin da yake cewa inna allaha ba'atha muhammadan bil haqqi lallai Allah maɗaukakin sarki ya turo ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala alaihi alkitaba ya kuma saukan masa da littafi فكان فيما أن- أنزل الله عليه آية الرجم daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin alƙur'ani akwai ayar rajamu in ji wa in ji sayyidina Umar ya ce ƙara'anaha Musa bai mun karanta wannan ayar lokacin da take tabbace kafin a goge ta wa wa'ainaha kuma mun kiyaye ta wa aqalnaha mun hankalce ta yace farajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa rajamna ba'dahu har ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi aiki da wannan ayar ya jefe wasu daga cikin mazinata mu ma bayan sa mun jefe wasu daga daga cikin mazinata an ji sayyidina Umar ya ce fa'aksha sai dai kuma ina tsoro in ƙalabin nasi zamani kada zamani ya tsayi wa mutane ai ya ƙula ƙa'ilun a samu wani mai faɗi ya faɗi ya rinka cewa wallahi ma na ji rajama fi kitabillahi mu fa babu wani rajamu da muka samu a cikin littafin Allah kamar sai na umar ya san 'yan ƙur'ani ne za su zo yanzu kenan 'yan uwa an fahimta sai na umar ke cewa ina tsoro kada zamani ya tsayi wa mutane kawai wani ya ci abinci ya ƙoshi ya zauna ya ce shi bai samu zama a cikin littafin Allah ba yanzu kaga duk wanda yake da ƙida ƙur'ani yuna bai yadda da rajamu ba an gane bai yadda idan mazinaci ya yi zina mai aure a jefe shi ba shi ɗan alƙur'ani yuna da mazinaci mai aure da mara aure duk hukuncin su ɗaya ne saboda me hukunci ɗaya ne zuwa a cikin alƙur'ani azzani to zani mai aure da mara aure kawai ina fata an fahimta tsakani da Allah wannan shine shine shine ake aiwatar a shari'ar musulunci shine tabbatacce ba shi bane ba shi bane to su su su wannan shine aqida su duk abin da baya cikin alƙur'ani shikenan ba ba daidai bane sai su kala kato ne Allah ya kiyaye sai da umar ɗan khattabi Allah ƙara masa yarda ya ce fayudillu bi tarki faridatin anzalaha Allah sai su ɓata ta hanyar barin wata farilla da Allah maɗaukakin sarki ya saukar sai sai na umar ya ce wa innar rajama haƙiƙa jife majinaci da ake idan yana da aure haƙƙun fi kitabillahi haƙƙi ne da yake a cikin Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne yana cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala alaman zana ga dukkanin wanda ya zina idza uhsina min rijali wan nisa idan aka aka ka tangance shi me yake nufi da uhsina shine idan yayi aure kenan e wal muhsanatu minan nisa'i ko haka Allah ya ce da yake bayanin matan da aka hana auren su da ya kawo mata nan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa da ya gama karshe sai ce wal muhsanatu minan nisa'i so al muhsanatu sune matayen aure kenan duk mutum da take matar aure ce halatta wani je ne ma'auranta haramun ne ita ma'auranta to shine duk namijin da yake mai aure ko mutum da take mai aure ana kiransa a muhsin yace idza uhsina idan an katangance su an tsare su ta hanyar aure minar rijali wan nisa'i daga cikin maza da mata idza qamatil bayyinatu aw kana al hablu kun ji abubuwa guda biyu da ake tabbatar da abubuwan da su idan hujja ta tsaya a kansa ko kuma macen da ciki ya tabbata a gare ta macen da ciki ya fito aka ganshi karara idan hujja ta tsaya akan namiji da mace ta musu da haddi babu kauce-kaucen da za a yi amma ba iya ganin lokacin da suke aikata wancan alfashan ba amma an gama ta da ciki kuma ba ta da aure ‘yan uwa an fahimta matar aure ce a da ta fito ko matar aure ce a yanzu tana kan aurenta idan matar aure ce a yanzu to wannan akwai matsala mai girma e matar aure ta yi ciki tana da miji sai mijin ya ce ba cikinsa ba ne wannan matsala ce matsala ce babu yadda za a iya kore cikin nan daga gari sai dai la'ani kun ji wata alfarma da aure yake da shi kenan in dai tana da aure ko zuwa ta ta je ta wani cikin a waje babu damar da za a ce mata cikin nan ba namijin bane nasa ne dan ka'ida ce ta annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi a cikin hadisin bukhari yace alwaladu lil firash duk inda da yake kawai na aure ne na aure ne in yana so ya ce dan nan ba nasa bane to sai dai ya li'ani eh sai dai ya li'ani rantsuwa sau hudu ya kore dan daga gare shi na biyar kuma ya tsine wa kansa albarka shikenan ya kore daga gare shi to ita kuma a lokacin sai ta zo ta yi rantsuwa ita ma guda hudu ta tabbatar da cewa dan nan nasa ne na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta idan ba nashi bane idan ta haka to shikenan ita kuma ta tabbatar da dan ba na zina bane kenan an fahimta to amma macen da ta taɓa yin aure kuma yanzu ba ta da miji sai a ganta da ciki ana ta same shi a ruwa ta sha za ta yi ba za ta yi ba to kaga dole wani ta je mata ko to ita wannan babbar shaida ce na a kama ta a mata me a mata haddi yan wannan fata an fahimta kun ga kes din da aka yi ta yi shekarun baya in za ku iya tana wata mata safiya a sokoto da aka taɓa samunta da ciki ba ta da aure aka yanke mata hukunci farko farkon shari'ar musulunci hukuncin kisa ta hanyar jifa wanda ƙarshe matar aka yi ta shige da bata ƙarshe italy suka ɗauke ta italy suka italy fa can fada fafaro ma'ana aka aka ɗauke ta aka aka raddar da ita hayin sana ce ai sakwata ce ai birnin shehu ce safiya ina ji da yawa daga cikin ku a sun san labarin to tunda an ganta da ciki wannan ai ba zan san a ce an yanke mata hukunci kawai sai aka yi appeal sai aka daga kara yanzu a kotun shari'a musulunci ne an daga kara zuwa kotun da ba ta shari'a musulunci ba ita ina ruwanta da wani yanke wa mutum hukunci na abin nan ba ruwanta da wannan ƙarshe kawai aka sake ta shikenan so da hanyoyi guda biyu da ake iya ganewa kenan ko mutum ya ikirari daya ko shaidu ko a gama da ciki duk ɗayan wanda a gani za a yi mutum hukunci sai na umar ya ce أو كان الحبل يعني الحمل أو لاعتراف كوكوما تنيا اعترافي ده كنسا هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sanarwa ita ce sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda yayi ta akan mimbarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in kuwa yadda ayat take shine ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjimuhu malbattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim ita ce ayat da aka sauke din haka take ash-shaykhu wash-shaykhatu farjimuhum al-battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim ash-shaykhu wash-shaykhatu masu aure kenan namiji da mace idza zanaya idan suka yi zina farjimuhum al-battata ku jefe su gaba ɗayan su duk su mutu nakalan narko ne min Allah daga Allah madaukakin sarki wallahu azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabwayi ne kuma mai hikima ne to uwa akwai wannan ayar da a cikin alkurani amma yanzu ba a karanta ta amma hukuncin ta ba yana nan to sai na uku shine abin da aka goge hukuncin kuma aka goge lafazin duka ba hukuncin ba lafazin shi ma akwai irinsa to kaga shi wannan ba za ka same shi alkurani ba sai dai ka same shi a me a hadisi hadisin muslim Allah Allah madaukakin sarki ya masa rahama daga uwar mu'minina Aisha Allah kara mata yarda tace da abu ne da yake tabbatacce ana karanta shi a cikin alkur'ani cewa tsotsa guda goma take haramta take haramtawa ga shayarwa ma'ana idan yaro ya sha nonon mace sau goma to duk yaron da wannan mace ta haifa haramun ne a su aure da shi wannan yaron da wannan yaron idan mace ne shi haramun ne a aure 'ya'yanta ma'ana ya zamto kamar danginsu ko kuma ɗan uwansu uwa ɗaya uba ɗaya da asali tsotsa goma ne ta ce fanusikhat bi khamsi raba'at sai aka sauke wannan ayar da kuma me da tsotsa guda biyar sai aka sauke wannan da tsotsa guda biyar ma'ana ka'ida ta addinin musulunci shine duk abin da nasaba take haramtawa to shan nono ɗaya ma yana haramtawa yanzu tsakanin wa da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya za su yi aure to haka mutumin da ya sha nonon mace da shi misali a ce shi ɗanta ne aka kawo wata mata aka kawo wata yarinya daga wani wajen ta shayar da ita to ya ta zama to kamar uwarsa ɗaya ubansa ɗaya yan uwan fahimci abu ba babu wani abu da zai haɗa su na aure ƴaƴansu ma kuma sun zama to kamar me kamar wa da kamar wa da ƙani haka to wannan shine abin da malamai sukan kawo a matsayin misali na ayar da an sauke lafazinta an kuma sauke hukuncinta wallahu ta'ala alam to kaga waɗannan abubuwan guda uku da muka ambata ɗaya ne kawai zaka iya samun sa a cikin alkur'ani shine abin da aka goge me aka sauke ko kuma aka shafe lafazin hukuncin sa yana nan ko aka shafe hukuncin sa lafazin sa yana nan amma abin da aka shafe lafazin sa hukuncin sa yana nan zaka same shi alkur'ani ba zaka safe shi ba abin da kun ga masu da'awar alkur'ani zalla sun buga a nan wajen sun makaro duk ba za su samu ɗaya daga ciki ba saboda haka ba karamin bata ba ne kaucewa hanya ne mutum ya ɗauki alkur'ani zalla ya ce shi shi kaɗai zai yi amfani da shi ba ruwansa da hadisi wannan bata ne allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce kama wara da fi zabur maktuban kama yadda yanzu mun dawo ci gaba da karatun littafi malam ya ce kama wara da fi zaburi maktuban kama yadda aka samu a cikin littafin zabura zabura wanda annabi aka saukarwa annabi dawuda ko alaihi salam inna zunata mu'allaquna bi furujihim fin nari abinda aka samu shine hakika mazunata ana rataye su da farjinan su fin nari a cikin wutar jahannama yudrabuna alaiha bi siyatin min hadidi za a rinka dukansu a cikin wutar jahannama da wasu irin bulalai na karfe fa'idas ta gafa mina darbi duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya nemi agaji daga wannan dukan da ake masa na datu zabaniyatu sai zabaniyawa mala'iku masu azaba kenan mala'ikun wuta mala'iku masu kula da wuta sai su kira su ce masa aina kana haza saut wannan sautin da kake neman agaji da shi yanzu ina yake wa anta tabhaq wa tafrahu wa tamrahu lokacin da kake dariya kake jin daɗi kake morewa wala turaqibu Allah ta'ala baka tunanin Allah madaukakin sarki yana kallon ka duk abin da kake a lokacin baka jin kunyar Allah wala tastahi min baka jin kunyar Allah madaukakin sarki ina wannan sautin naka yake za a gaya masa haka wa thabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya tabbata daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mazinaci ba zai zina ba lokacin da yake zinar alhali yana mumini lokacin da mazinaci yake zina a lokacin inda zai mutu ba ba mumini bane ma'ana daga lokacin da mutum ya fara zina za a kwabe rigar imanin yan uwa an fahimta za a kwabe rigar imanin idan ya gama ya tuba sai a mai masa da ita an bai tuba ba ma yana nan a matsayinsa na mumini amma dai lokacin da yake aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ba mumini bane Allah ya kiyaye wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min haka nan barawo ba zai sata ba lokacin da yake satar a matsayinsa na mumini shi ma lokacin da yake kokarin satar za a kwabe masa rigarsa ta imani har sai ya kammala abin da zai kuma sai a da masa da ita wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min hakanan ba zai sha giya ba ko duk wani kayan maye da ke jirkita hankali lokacin da yake sha alhali yana mumini kafin ya sha sai an cire imani wala yantahibu na'batan ko nuhbatan bi dhammin nun ولا ينتبه ينتهب نحبة ذات شرف يرفع, النا يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutum ba zai kwace wani abin kwace ba al-intihab shine kwace da ƙarfi kwace ta hanyar ƙarfi shi ake cewa al-intihab to mutum ba zai kwace wani abin kwace ba za ta sharafin abin da yake mai kima mai daraja mai kyau yarfa'un nasu ilaihi absarahum irin abin da gannan mutane zai kuma zuwa gare shi saboda kyansa saboda matsayin abin saboda girman abin kowa zai so ya gan shi mutum ya zo ya sa ƙarfi saboda makami da yake ɗauke da shi ya barazana mutum ya tsorata shi ya karɓe daga hannunsa to babu yadda za a yi mutum ya yi irin wannan lokacin da yake yi hina yantahibuha lokacin da yake kwasan wannan abin wa huwa mu'min alhali yana mumini wannan hadisi ingantacce ne yan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad akan Imam Bukhari imam muslim duk sun fitar da shi daga sahabi abu hurairah Allah madauki haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ina idza zana al-abdu duk lokacin da bawa yayi zina kharaja minhu al-iman fakana faka fakana kadhullati duk lokacin da bawa yayi zina imani zai fita daga jikinsa kusan kamar wancan hadisin da magabatar ne fakana imanin nasu zai kasance kadhullati kamar wani girgije ne a saman sa haka eh kamar yadda ka san idan ka daga lema haka ita bata taba kanka ba ita kuma ba can sama haka dai ga ta nan ta rufe maka kai to haka imanin nasu zai kasance a saman kansa ala ra'asihi a saman kansa thumma idza aqla'a idan ya ciru daga wannan aikin da ya aikata ya tuba kenan raja ilaihi imanu sai imanin ya dawo zuwa gare shi amma idan bai tuba ba fa zai ci gaba da yawo a kansa wannan hadisi shi ma ingantacce ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi shi ma dai hadisi ne na Abu Huraira Allah kara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi yace man zana aw shariba al-khamra wanda duk yayi zina ko ya sha giya naza'a Allahu minhu al-imana Allah maɗaukin sarki zai tuɓe zai kwaɓe zai fincike imani daga gare shi kama ya khla'ul insanul qamisa min ra'asihi kamar yadda ka san mutum to haka za a kwaɓe masa imani shi ma daga kansa Allah kiyaye mu wannan hadisi a hadisi ne da yake bai inganta ba shi isnadinsa akwai matsala Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa na shu'abul iman haka nan ashek muhammad nasiruddin albani ya ce hadisi ne ba'ifi hadisi ne da aka rawaito shi daga sahabi abu huraira amma hadisin bai inganta ba da wannan lafazin fa fil hadith an-nabawi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ya tabbata a cikin wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma dai wannan hadisi na abu huraira ne Allah ya kara masa yarda yace salafatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim Allah ya kiyaye wasu dangi ko nau'in mutane guda uku Allah madaukakin sarki ba zai yi musu magana ba ranar tashin alkiyama Allah ba zai magana da su ba kun ji ɗaya kenan wala yanzuru ilaihim ko kallon sa Allah madaukakin sarki ba zai ba kallo na rahama Allah ba zai dube su ba biyu kenan wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga zunubansu ba uku kenan walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi Allah mana tsari daga waɗannan mutanen Allah ya sa ba mu cikin su to bari mu ji suwaye idan mu kokari mu guji abin da ya afka su cikin wannan bala'i na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shaykhun zani tsoho dattijo ya kai shekarun tsufa amma zanin mazinaci ne Allah ya kyauta balabai suka ce abin da ya sa aka ce tsoho mazinaci saboda ƙa'ida an fi tsammanin motsawar sha'awa a wajen wa a wajen matashi saurayi ba haka ba ne mutumin da yake da jini a jika amma mutumin da ya kai shekaru na girma shekara 60 70 a same shi da zina wanda hatta test na gishiri a lokacin baya ji yadda ya kamata dan ka'ida ne Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya raya to zai rinka tauye shi a cikin halitta haka ne haka ka'idar take wa man nu'ammirhu nunakkisu me fil khalq Allah ce in dai mun raya ka to sai mun tauye ka a cikin halitta eh da Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ko thumma ja'ala min ba'd dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaiba haka al'amarin yake da Allah madaukakin sarki halice mu a cikin rauni muna jarirai kenan komai sai dai amana sai muka girma muka zamto matasa majiya ƙarfi eh wani lokacin sai ka ji kamar ƙasa ba ta dauke ka ba kaga kankuwa din kenan to ana nan ana nan kuma sai ka koma yadda Allah madaukakin sarki ya fara samar da shi ne rauni tare kuma da furfura a haɗe to lokacin da mutum yake cikin halin shaihuka halin tsufa za ka samu komai nasa ƙasa yake komai koman so ko ba mu so ba haka al'abarin yake ko ka so ko baka so ba haka al'amarin zai kasance a kanka ganin ka sai ya ragu jinka sai ya ragu ɗanɗananka sai ya ragu ƙarfinka na sha'awar namiji wallahi kuma sai ya ragu to tun da al'amarin haka ne dattijo da ake tsammani ya yi ƙoƙarin komawa ga Allah da Allah maɗaukan sarki lami lafiya me ya kai shi zuwa ga zina to shi sa bayan wancan duk azabar da aka ce za a yi masa ko mai aure ne ko mara aure shi wannan wani punishment ne na musamman saboda bai kamata a ce a kai kansa zina ba in saurayi ne kai kansa zina sai a ce a masa bulala idan mutum ne mai aure da ƙarfi a jikin sai a ce a kashe shi me yasa za a kashe shi saboda ya zakke wa abin da bai kamata ya zakke masa ba yadda jikinsa ya ji daɗi sai a ce duk jikin nan nasa a ta jifarsa da dutse ko ina ya samu a kashe shi amma dattijo fa bai kamata ba to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to wannan abin shi zai same shi Allah ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba ba zai tsarkake shi ba azaba mai raɗi ta tabbata a gare shi na biyu wa malikun kazzabun da sarki ko gwamna ko shugaba amma makarici shi ma me yasa aka ce a masa wannan tofin alatsina saboda ka'ida abin da yake kawo ƙarya rauni ne ba haka bane idan ina jin tsoron ka zaka cutar da ni ko ka karfi na ko mai gidana ne kai ne maka abin da ba daidai ba sai maka ƙarya an ce ai kaza da kaza ne dan dan me dan ka rabu da ni to shi shugaba yake jin tsoro ba wanda yake jin tsoro kowa kasin sai yake ba haka bane sai dai sa kafa ya take kowa amma me me abin ƙarya to ba abin ƙarya shi sa ba karamar faduwa bace shugaba ya sa talakawa su a gaba ya rinka musu ƙarya ba karamar faduwa bace idan ɗaya daga cikin abin da ke zubar da mutuncin shugaba nan da nan ya sa talakawansu a gaba ya taimaka musu ƙarya da wanda kuma sai dai Allah ya kiyaye mu 'yan siyasa mu yanzu e wai wai wai suka ce wai sharɗan siyasa wai ƙarya munafunci menene dan Allah ka duba kaja kaja an haddace an fara tilawarsa da ƙarya da munafunci da yaudara wai sune sharɗan siyasa yanzu ka zo ka samu mutanen ka ce ku zaɓe ni insha Allahu ta'ala idan na hau naga yanayin ku zan gyara abin da zan iya abin da naga zan iya zan mukun Allah da abin da duk naga yafi karfi na zan ba ku hakuri a kansa da Allah zai zabe ka amma yanzu ka zo ce zan muku famfan fara da nono eh zan muku famfan fara da nono zan muku kaza shi a lokacin da yake faɗa ba ya san ƙarya ne ina ka taɓa zuwa ka ga famfan fara da nono saboda Allah kuma ya faɗa ya ce zai yi kuma bai ba to ba daidai ba ne saboda ka shugaba ka faɗi gaskiya in za su zaɓe ka aka su zaɓe ka in ba za su zaɓe ka ba shi kenan su je su zaɓi wanda ya musu ba shi da komai amma sai girman kai shi ma abin da ya sa aka ce zai shiga cikin wannan matsalar saboda kun ga galibi malamai suka ce abin da ke jawo mutum ya takama ya jiji da kai girman kai shine idan ya gana da wani abu innal insana la yatagha an ra'a hustagna dan adam Allah madaukakin sarki ya tabbatar ya ce dan adam yakan yi dagawa yaji shi wani ne ya mutane ya hura mutane hanci ya daga musu kai an ra'ahu stagna don ya ga wadata ko yana da wadatar dukiya ko yana da wadatar mulki ko yana da wadatar karatu ko wani abu yana da wani abu na duniya to amma kai ya ayi wani fakir mutumin da ba shi da komai saboda Allah eh sai ya hura hanci sai raina mutane baya ganin girman kowa kuma ba shi da kosisi ba wanda kuma ya gaya masa gaskiya shi ne girman kai wannan aka tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai alkibru batrul haq wa ghamtun nas take gaskiya da rashin san gaskiya da kuma raina mutane ba wanda ya isa gama gaskiya sannan kuma ka raina kowa kuma baka da kosisi sai ka kura da daya ka kura da rashin kosisin shi girman kan a kyale shi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu waɗannan mutane guda uku sune annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu wannan narkon azaba mai raɗaɗi Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba sannan ba kuma zai yi musu magana ba wannan hadisi ɗan uwa hadisi ne ingantacce imam muslim ya fitar da shi da imamun nisa'i hadisin abu hurairah kamar yadda na faɗa Allah ya ƙara masa yarda wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yace qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah ayi zambi a azamu inda Allah yace na tambayi annabi wata rana ya rasulullah wannan zunubi ne yafi kowanne zunubi girma a wajen Allah zunubin da Allah madaukakin sarki baya son sa yana da girma a wajen Allah qala sai annabi ya bashi amsa yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubin da yafi kowanne zunubi girma shine ka sanya wa Allah kini kishiya wa huwa khalaqaka alhali Allah shi ya halice ka ka duba wata ibara da annabi ya amfani da ita ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah shi ya me ashe duk wanda bai halicce ka bai kamata ka bauta ta masa ba shine abin da annabi yake so ya gaya mana duk wanda bai iya halittar ka ba bai kamata ka bauta ta masa ba daman malamai suka ce tauhidin rububiyya yana jan mutum ya kai shi zuwa tauhidin uluhiyya waye halicce ka Allah wa yake kula da kai Allah wa yake juyi al'amuranka Allah to wanda yake maka wannan kuma sai ka ɗauki bauta ka kaiwa waninsa tsakani da Allah akwai adalci anan a hankalta ba ba addininta ba ya halicce ka ya kula da kai ya baka ci ya baka sha ya baka iskar da kake shaka ya zubar maka da ruwan da zai fitar maka da tsirran da za ka yi amfani da shi duka amma kuma abu ɗaya bauta sai ka ɗauka ka kai waninsa wanda shi babu ɗaya daga cikin wannan da ya isa ya maka kaga rashin adalcin ya isa eh rashin adalcin ya isa saboda haka wannan shine laifin da ya fi kowane laifi girma faƙultu sai na ce inna zalika la'azimun summa ai abdullahi dan mas'ud ya ce sai na ce kai lalle wannan laifi ne mai girma ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma me daga shirka sai kuma me a laifin da ya fi kowane girma qala sai annabi ya ce an taqatula waladaka na biyu shine ka kashe ɗanka da ka haifa na cikinka khashyata an yuti'ima ma'aka dan tsoron kada ya ci abinci tare da kai ka kashe ɗanka dan tsoron kada ka bashi abinci wala taqtulu auladakum min imlaqin cikin suratul an'am ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin suratul isra nahnu narzuquhum wa iyyakum isra'i nahanu narzuqukum wa iyyahum an amkina haka ne ko Allah madaukakin sarki ce kada ku kashe ƴaƴanku khashyata imlaqin dan tsoron talauci Allah ya ce nahanu narzuqukum ku mu muke ciyar da ku wa iyyahum su ma an su zo mu za mu ci da su ba haka bane lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicce ka kai sai ya kwararo ya zubo da arzikin da zaka ci ta hanyar iyayenka arzikin da zaka ci yana biyo ne ta hanyar iyayenka kai mahaifinka lokacin da kafin ya haife ka iya arzikinsa shi da matar da yake cewa mahaifiyarka kenan iyakacinsa kawai ake bayarwa amma ana haifar ka sai Allah madaukakin sarki ya ƙara muku wani adadi na arziki yanzu ka zo to haka yanzu kai ma da kai aure ka haihu ba kai za ka ci da wannan yaron ba Allah maɗaukakin sarki ya san da zan so kuma an tanadan masa nasa ba haka bane kada kuma ta tun yana ciki Allah maɗaukakin sarki ya tura mala'ika a rubuta mai bikatibi mai rizikihi wa amalihi wa kaza wa kaza wa shaqin aw sa'idin ko to wannan arzikin fa da shi zai zo duniya wallahi ba kai za ka ci da shi ba Allah zai ci da shi kai kawai baro akai ta hannunsa shi sa sai kaga wani yaron idan ana haifar sai ga babansa yayi kuɗi ba haka bane wallah albarkacin sakaci da yana cikin wani hali amma da ya aure ya haifa wannan yaron sai ga yayi kuɗi wani sai ka samu kafin ya aure talaka ne ba shi da komai amma da ya aure sai yayi kuɗi ba haka bane arzikin wannan matar ce kaga bai kamata ka wulakanta wata ba kenan eh tana da kima sosai haka al'amarin yake idan yaron ya girma idan yaron ya girma ya isa to shi kenan daga lokacin kuma arzikin sa Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bashi kayansa ta hannunsa to daga cikin mafi girman laifi shine mutum ya kashe ɗansa wai dan tsoron kada ya ci abinci tare da shi kada ya ciyar da shi yadda ake ta tsorata mu yadda ake ta tsorata mu kada ka haihu da yawa yanzu kun san akwai wasu suna nan sun bullo kullum kokari suke suna ta talla a rediyo ka je ka rinka family planning eh ka je ka family planning suna nan kullun talle suke ta yi a rediyo kada a haihu wallahi sai an haihu dole ne sai an haihu haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata yace ku yi aure ku hayyafa zan yi alfari da Qur'ani tashin alkiyama eh ya kamata ya kamata a haihu lalle ya kamata a haihu abinda dai kullum ake cewa shine a ba daidai ba ne mutum ya fi yayin da ba zai iya musu tarbiyya ba in ka haifi yara dole ne ka tsaya ka ba su tarbiyya amma kuma abin da wasu suke sai ai shi shi yanzu in ya haifi ya guda biyu sun ishe shi uku ma sun ishe shi wani yake ban labari ya ce wani abokinsa ya kawo wani ya kawo abokinsa ziyara ya zo ya same shi na tattaunawa ya ce wani yanka nawa ka yi zo ya ce ai ai na yanzu kai goma sha biyu ya ce kai ya ga irin firgitar nan goma sha biyu kana da hankali wane wallahi ya ce a gabansa aka yi ta mai faɗa ko ya fi ya goma sha biyu ba ya ke da su ina za ka kai su shi ya isa biyu ne ko nawa ne a duniya sai ne shi sun ishe ni wallahi shi sun ishe shi baka san baka san a cikin sonne ne Allah madaukakin sarki zai sa ya amfane ka ba baka sani ba saboda haka ba daidai bane mutum ya ringa kokari lallai sai ya hana dan da Allah madaukakin sarki ya kaddara zuwa rayuwarsa duniya zuwa duniya akwai wanda ma matarsa za ta ɗauki ciki ba sai a je a zubar da shi ba sa bukata wallahi akwai wallahi ko ran wani bawan Allah ya zo yake yake tambaya ta wai matar ta ɗau ciki amma hankalinta ya tashi sai sun je an zubar na ce kake wannan gangancin me dalili yace babu wani dalili ɗansa da yake ɗan da yake da ake sharwa yanzu ya girma an yaye shi babba ne na ce tana da wata rashin lafiya ne ta musamman yace babu to me dalili haka kawai ita ba ta san haihuwa kaji kaji wannan hore mata kunnen da ake yi Allah ya kiyaye Allah ya kyauta to wannan shine abu na biyu daga cikin laifin da yafi kowane laifi girma sai a na uku qultu thumma ay yace sai nace sai kuma me qala yace an tazni bi hilyati jarika yan uwa abu na uku shine mutun yayi zina da matar makocinsa hilyatul jar ita ce matar makoci yace ya'ani zaujatu jar zaujatu jarika ita ce matar makocinka mutum yayi zina da matar makoci kun ga girman abin ya kai a shi da shirka da kisan kai shine abin da na ga muku sati mai satin da ya wuce nace muku ita kanta zinar mataki mataki ce aji aji ce wata tafi wata alhaki wata tafi wata bala'i da masifa eh mutumin da ya je can gefe can ya tafi can ya je ya samu wata mace kawai ya zina da ita dama mazinaciyar ce da mutumin da ya zo ya zina da matan makocinsa wannan ba daidai suke ba ba daidai suke ba bayan akwai zina kuma akwai cin amana a ciki eh akwai cin amana Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu abubuwa ne da a cikin al'umma mu sun zama abin da suka zama suna ta faruwa sai dai Allah ya kiyaye mu فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك سي الله من أكين سركي سوكر دا wannan ayar domin gasgata wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأن آية من كرنتا من فسرة ساتين دي وغباتا بس من قوما بقى malai ce fanzur rahimakallahu ka kalla ya kai mai karatu ko ya kai mai saurare Allah ya maka rahama kaifa a kaifa qurina zina bi zawjatil jari bi shirki billahi wa qatl nafsi yace kalli yadda aka gwama aka hada shirka da Allah madaukakin sarki wanda shine laifin da babu wani kamar sa wajen girma aka hada shi da kisa da kuma zina da matan makoci yace wa qatul an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa hadha al-hadith makharraj fi sahihayn wannan hadisi an fitar da shi a cikin Bukhari da Muslim wa fi sahih al-Bukhari hadisi na karshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala ya zo a cikin sahih al-Bukhari fi hadisi manamin nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da ke bayani akan wani bacci da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wani mafarki sai kun san mafarkin annaba menene gaskiya ne yawa annabi ya kwanta yana bacci sai ya ga wasu mutane guda biyu sun zo da mala'ika jibril da mala'ika mika'ilu suka ce tashi tashi mu tafi kawai annabi ya tashi suka ta tafiya da shi to sai suka ta wuce gurare kala kala duk inda suka je sai annabi ga wani abu mai ban mamaki ko mai ban tsoro in yi tambaya sai suke mu je mu je za mu yi maka bayanin sa a gaba haka annabi ya tai sai da suka je karshe gaba ɗaya suka tsaya suka rinka masa bayani abu kaza da ka gani a lokaci kaza ga fassararsa abu kaza da ka gani ana masa kaza ga fassararsa haka suka yi to shine hadisin da suke ce masa hadisi manamin nabi sallallahu alaihi wasallam allazi rawahu samura bin jundib wanda sahabi samura dan jundub Allah ya kara masa yarda ya rawaito shi wa fihi a cikin hadisin da yake hadisin dogo ne sai malai ciro inda yake so ya hujja annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ja'ahu jibril wa mika'ilu mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu sun zo wajen tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace fan tsalaqana sai muka ci gaba da tafi sai muka zo wajen wani abu kamar mai kama da tanda at-tannur ita ce tanda amma bar ku siffa wannan tanda din a'lahu dayyiqun wa asfalahu wasi'un saman wannan tandar a tsuke yake a tsuke yake sai da da kyar za a iya zira mutum amma kasansa asfalahu wasi'un yalwatacce ne yadda za a samu mutane masu yawa a ciki an fahimta yan uwa haka tandar take fihi laghatun wa aswatun a cikin wannan tandar akwai laghatun shine hayaniya wa aswatun da sautittika suna ta fitowa na ihu da kururuwa da kukan mutane a ciki qala sai annabi ce fattala'ana fihi sai muka leƙa cikin wannan tandirin fa'iza fihi rijalun wa nisa'un uratu kawai annabi ya ce sai muka ga mazaje da mataye a cikinsa tsirara suna ciki fa'iza hum ya atiyahum lahabun min asfala minhum duk lokacin da wani bakin wuta harshen wuta ya taso ta ƙasansu fa'iza a tahun zalikan lahabu idan wannan bakin mutum ya zo inda suke baubau sai su kaure da wannan ihu shine baubau sai su kaure da ihu da ƙara ma'ana wutar tana tasowa ne ta daidai ƙasansu ba da farji suke amfani wajen saba wa Allah ba to wutar za ta taso ta ƙona wannan gaban nasu mazansu da matansu tsirara haka sai wutar ta taso ta babbake su ta babbake ƙasansu shine sai su ihu su ƙara a lokacin ai sahu min shiddati harrihi sai su ihu saboda tsananin zafin wannan wutar fa qultu man haula ya jibril sai annabi ce sai na ce su waye waɗannan ya mala'ika jibril qala sai annabi ce haula izzunatu wazzawani waɗanda kake gani mazinata mata ne da mazinata maza yan uwa wannan shine azabar da za a yi wa mazinaci namiji da mace a kabari kamar ya je lahira wannan ba ba azabar lahira ba ce an fahimta yan uwa ba azabar lahira ba ce wannan dan azabar lahira ita ba a sassautawa shi ko wannan idan aka dan dauke musu wutar sai su dan samu me rangwame can kuma sai ta dawo sai su wannan ihun haka za a yi ta yi amma azabar lahira fa la yukhaffaf ba a takaita ta ita an ta yi kenan an ta yi to don mutumin da ya mutu yana zina bai tuba ba bai koma ga Allah madaukakin sarki ba idan ya shiga kabari irin wannan tanderin za a sashi a cikin kabarinsa ai ta gasa masa farjinsa inda ya saba Allah da shi ai ta babbace shi kuma babban matsalar shine babu ban mutuwa a lahira bare mutum ya mutu ba mutuwa Allah ya kyauta ya'ani min rijali wan nisa'i yana nufin mazaje da mataye fa hadha azabuhum ila yawmil qiyamati ya ce wannan ita ce azabar su zuwa washe ranar tashin alkiyama ila yaumin kiyamati zuwa ranar tashin alkiyama ma'ana sai Allah ya tashi kiyamata sannan za a daina musu wannan azabar kuma su je su shiga cikin mai ashaddu wa abqa azabar da tafi tsanani kuma tafi wanzuwa sama da wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hakan Ibn Hibban hakan Imam al-Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam Nasa al-Kabir Allah madaukakin sarki ya kare mu daga zina ko kusantatta ko aikata ta Allah maɗaukin sarki ya fi mana zanubanmu za mu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am gaskiya ne eh wannan tambaya ce mai kyau gaskiya muka ce daga cikin abin da ake gane zina shine a ga mace da ciki ko to sai ce idan macen a ganta da ciki shi wanda ya mata nemo shi za a koyaya to lokacin da aka mata da ciki wannan ita kaɗai ya shafa ban da shi an gane ita kaɗai ya shafa ban da shi me dalili saboda idan ta ce shi ya zina da ita akwai buƙatar ta kawo shaidu guda nawa guda uku bayan guda uku bayan ita an ba haka ba idan ta ce shi ya mata ciki ya ce ba shi bane to za a mata haddi na kazafi ta yi masa kazafi a mata bulala tamanin ɗan kazafi sannan kuma a jefe ta an mai aure ce an fahimta yan uwa saboda haka idan aka ganta da ciki wannan ita ya shafa eh ita ya shafa banda banda shi Allah ya samu dace to wannan ce menene hukuncin wanda yake zagin manzon Allah ko sabansa to kuma musulmi ne wannan musulmi ne wannan kuma mutum ya zage manzon Allah wanda dai sabon manzon Allah ko ira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan akwai masu zagin su amma dai mutum ya zagi annabi to ban sani ba ko irin ko irin mahaukatan da muke da su yanzu wanda suke addini da sunan hakika yan fayara din nan da ake cewa eh su sukan yi wannan sukan irin waɗannan abubuwan amma dai Allah madaukakin sarki ce wallazina yu'dhuna innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu ko sai ce me la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina duk wanda suke cutar da Allah da manzansa Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu tun a duniya da lahira sannan musu tanadin azaba mai raɗaɗi ƙa'ida a addinin musulunci babu wani a bayan wannan duk wanda ya zagi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kashe shi ake yi yan uwa ko tubansa ba a nema kashe shi kawai ake yi eh idan mutum ya zagi Allah malamai suka ce za a iya neman ya tuba amma banda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda Allah subhanahu wata'ala idan ka nemi tubansa ko gafararsa zai iya gafarta maka amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana raye yanzu to za a nemi tuba kenan da me Allah kara masa rahama littafi ya rubuta su kutum da guda sarimul maslul ala shatimir rasul zararren takobi akan duk wanda ya zagi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin da ya rubuta littafin an samu wani ne ya zagi annabi a lokacin sa shine ya zo na rubuta wani littafin ya yi fatawa cewa duk wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi tubansa in yayi inda gaskiya ke je amfane shi a lahira amma ba a duniya ba ba za mu ci gaba da rayuwa da wannan kazantar da take zagin annabi sai dai abinda malamai suka ce duk wani abin da aka ce haddi ne to wanda ya kamata ya yi shi shine hukuma ba kun mutane ba yan uwa wannan magana magana ce mai karfi tsakani da Allah duk abin da aka ce haddi ne hukuma ya kamata ta yi shi ba kun mutane ba kun ga irin wannan tauba din da aka nemi a jefa mutane ciki duk wanda ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kashe shi haka ne to amma waye zai kashe shi ni ko kai babu hukuma ce duk nasosin da za a kawo cewa an kashe wanda ya zagi annabi tsira za ga wanda ya aikata abin hukuma ce ko kuma hukuma ta me ta bashi damar yin haka makahon da ake cewa yana da wata kuyanga da take zagin annabi wata rana tana bacci lalaba wayanta ya yanka ta da labari ya je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya cika kashe banza waye ba waye ba waye sayanin akan kisan dai annabi ne ina fata an fahimta so da duk wanda kaga an kashe shi hukuma ya kamata ta kashe shi in aka ce za a tafi da abin a haka yanzu idan kana jin haushin wani kawai sai kai kururuwa kai tsalle ka dire ka ce ya zagi annabi da Allah ba haka bane kai tsalle ka ce la ilaha illallah jama'a ga wani ya zagi annabi ba shi kenan ba kaga na'am to na'am na'am gaskiya ne wannan tambaya ce mai kyau gaskiya kwarai tambayar da yake ce idan aka yi mutum haddi a duniya in ya je lahira ya kubuta amsa shi ne eh yanzu mutumin da aka kashe shi idan ya zina za a yi masa wanka irin na addinin musulunci a sa masa linkafari a kira babban limamin gari ya zo ya masa sallah sannan a ɗauke shi a je a binne shi a makarbatar musulmi a masa addu'a ina fata an fahimta akwai a gamidiya lokacin da ta rasu lokacin da aka jefe ta da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi aka zo ana bashi labarin abin da ya faru akwai ɗaya daga cikin sabai da ya jefe ta ko dai gamidiya kuma tsaye daga cikin su jinin ta ya fallat ya same shi shine wata mummunar kalma akan ta ya zage ta shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wallahi ta yi tuban da za a raba mutum saba'in daga cikin mutanen madina ta ishe su ita kadai ta yi tuban da za a raba mutum saba'in daga mutanen madina ta ishe su kowa ɗauki laifinsa a rarraba masa duk ya isa a gafarta musu zunubinsu da tubanta ita kadai saboda haka wannan shine amsar na'am na'am na'am mm. eh shi ma wannan duk amsar ɗaya ce barawon da ya sata aka yanke masa hannu ba amma masa haddi ba ai shi kenan dai an yaddi shi kenan na'am aka yi mutum na gani eh a ƙungiya ba hukuma ba ce aka raba kallon kowace ƙungiya sai ta sai ta kamata zartar eh ai ka bar su da Allah shi hukunci idan aka yi shi a duniya in bai yi ba Allah sai ya sake sanar tashin alkiyama a haka al'amarin yanzu misali a Najeriya da me muke da me muke amfani da alƙur'ani ko da constitution constitution ne constitution addini ne ba addini bane idan aka yi hukuncin da ba daidai ba kana ji shi kenan ya sha ba za ta yi ba yanzu akwai wanda ya saki san kai da yawa idan sun je lauyoyi za su shiga su fita a sake su yanzu shi kenan dan lauya idan alƙali ya wanke shi ya tafi shi kenan ya tafi kenan ya kashe banza ba haka bane ba haka bane na'am wa alaikum salam na'am na'am ina na faɗi wannan a farko ko na ce malamai sun yi saɓani ya kamata a yi musu wasu suka ce rami za a haƙa su a sasu a ciki a jefe su wasu suka ce za a sasu a wani zane inda ba su gudu ba a jefe su kuma suka ce kawai yanzu misali ma'iz lokacin da aka fara jifansa da ya ji zafin jifa guduwa yi sabai suka tarfa shi suka je suka ƙarasa shi da aka gawa annabi annabi cewa da ya gudu mai saba ku rabu da shi ba saboda shi duk wata dabara da annabi zai masa ma ya tafi yaƙi tafiya ya ce annabi ya ce ya rasulullah na yi zina a tsarkake ni annabi ya kawo da kai na yi zina duk annabi ya ƙi saurararsa annabi ya ce da Allah ku dan shashe nan bakin sa anya bai sha wani abu ya ce annabi lafiya kalu ba abin da na sha annabi ya ta kama ya ce ko dai ka dan rungume ta ne ce a'a ko dai dan taba ta kai annabi ya ce a duk wata hanya da annabi zai bashi gudu yake sai da annabi ya ce kaza kai da ita ce shi na ya rasulullah annabi ya ce aje aje aje shi ba yadda aka iya نعم نعم gaskiya ne gaskiya ne bidiyo a hujja ɗaya ce wanda ya gani ashe ɗauka ko wanda ya gani ba shi kaɗai ɗauka ba wanda sai gani a gabansa aka yi me ake nufi a gani me ake nufi a gani ba zahiri ba ko a bidiyo ake nufi kuma shi wannan shi ya kamata a samu a masa bulala eh saboda shi kadai ya gani wannan hujjar mutum daya ce wannan ai Allah ya samu dace lokaci yayin uwa to da kai shi kenan lokaci yayi lokaci yayi na'am kace gaskiya ne talauci ba gaskiya ne gaskiya ne to wannan maganar abin da yasa na dan yi ta tsuke saboda magana muke yi akan kashe yaya saboda kada a haihu amma zantan abin da suke cewa tanzimin nasal tsara yanayin haihuwa ko abin da ya kama da malamai sun yi maganganu akan shi da yawa da yawa daga cikin malamai suka ce idan mutum yana ganin cewa wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum yana ganin cewa ‘ya'yan da zai haifa ba zai iya ɗaukan nauyinsu ba suka ce to ya kamata a ce ya ɗan dakata zuwa lokacin da zai samu dama wasu malamai suka ce a'a bai kamata ba babu laifi a bada tazara tsakanin yaro da yaro ne kawai misali tsakanin wannan da wannan a samu shekara hudu ko shekara biyu ko shekara uku mai dalili don ita uwar ta samu ƙarfi sosai sannan shi yaron da aka haifa na baya shi ma ya samu ƙarfi da kuzarin da zai yi mai zai rayu lafiya ba tare da abin nan ɗaukar cikin wancan kuma ya shafe shi ba wasu malamai sun faɗa haka to amma dai abin da nake so a fahimta shine tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai hanyar da suke bi wajen in ɗaukar ciki idan suna so kuma annabi ya san suna yi bai hana su ba ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdullahi dan Musa yake cewa kunna na'azilu fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an yanzil mun kasance muna yin azalu a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na raye kuma alqur'ani yana sauka yace idan da abu ne da ya kamata a hana mu da a lokacin alqur'ani ya sauka ya hana mu me azalu shine idan mutum yana saduwa da matarsa ya kusa zubar da mani sai ya cire gabansa a cikin gabanta sai ya zubar da maniyin a waje kaga tun da maniyinsa da nata ba sa ba za a dau ciki ba za a dau ciki ba suna yi a wajen tun a lokacin sabai tun a lokacin sabai duk da dai an kira shi da alwadul khafi boyayyen binne binne yaya kenan boyayyen kashe yaya amma dai Abdullahi dan Musa yake cewa annabi ya san muna yi bai hana mu ba to duk mutumin da zai kokarin kayyade iya aya ce aya bi kawai zai haifa ko aya uku wannan shine malamai suka bayani akan sa haramun ne amma idan mutum zai bar tazara ko abin da ya kama da haka wannan ba laifi bane ba laifi bane amma akwai malamai musamman malaman da suke na zamani su suna gani cewa ma idan ka haifi aya biyar ko shida kaga baka ko idan ka haifa wasu baka kula da su ba suka ce babu laifi ka bar sa haka duk da dai an samu wasu malamai da suka yi musu raddi amma dai abu ne na tattaunawa da malamai suka yi kuma bayani ne na ilimi ko akwai irin hujjar da yake kawo a halin yanzu dai idan muka kalli yanayin da muke ciki lallai abu ne mai kyau mutum ya haifi ƴaƴa da zai iya musu tarbiyya tsakani da Allah ka haifi yaran da zaka iya kula da su yanzu kalli halin da muke ciki a mujtama'a namu galibi in ka ga yaran da suka gaddabi suka addabi iyayensu mafi yawa ban ce gaba ɗaya ba sai ka samu ba sa samun kula daga iyayensu ne wani yaron shi zai samu wa kansa ci da sha da tufafi namiji ko mace to ka ga min yadda babansa zai ga masa yaji ba za ta yi ba ba za ta yi ba to haka in ya fito duk abokin da ya ja shi zai samu wani abu zai je abin da zai samu a kansa abin kirki ne ko abu abin kirki bane zai bi shi to wannan shi yasa sai ka ga society din ya lalace ya lalace Allah madaukakin sarje ya shirye da mu gaba daya ina gani sai mu dakata anan saboda lokaci yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله